إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan dare na asabar zai zamo daren 21 kenan ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 12 ga watan tara shekara 2020 da biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam to idan ba manta ba wannan shine darasinmu na biyu a karatun wannan littafi mai suna ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shaikhul islami Usman ibn Foduye rahimahullahu ta'ala a darasin da ya gabata a wancan sati mun gabatar da takaitacciyar shimfiɗa dangane da wannan malami sai ya zamo ba mu samu damar shiga cikin littafin ba ko da muƙaddima ne to a za mu takaita a kan wannan ba don abubuwan faɗaɗin sun ƙare ba sai duba da cewa akwai littafin tazayinul warakat bi jama'i ba'd mali min al wanda kaninsa shehu al'allama abdullahi gwanda ya rubuta wanda shi ma na tarihi ne gaba ɗaya so sauran abubuwa insha Allah ta'ala za mu karanta su a can ba buƙatar sai an faɗi komai a kansa muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa to wannan littafi kamar yadda muka faɗa a wancan satin kusan shi ne mafi shahara cikin littattafan da ya rubuta gaba ɗaya ya fi kowane shahara kusan ko'ina malamai da ɗaliban ilimi sun san shi kuma suna karanta shi saboda abubuwan da ya kunsa na fa'idodi a abubuwan da suka auku na kusakurai a matsayinsa da ɗan adam na cewa Allah bai yi alkawalin isima ba ga wani annabawa da manzanni wannan ana fatan Allah zai yafe masa sakamakon abubuwan da ke ciki na daidai su suka fi yawa kowane littafi inda ba littafin Allah ba to ba zai wofinta daga wani abu na kuskure ba kamar yadda al'imamu a shafi'i rahimahullahu yake fada muhammad ibn idris a shafi'i rahimahullah cewa duk wani littafi to Allah ya ƙi ya samu kamala in ba da shi littafi ba shi sa kowane irin littafi da ka sani in ka cire alkur'ani za a iya samun wani abu na wanda yake ba daidai ba shi sa karatu dole ya zamo mai karatu ya zamo ala basiratin abubuwan da yake karantawa yabe su ta fuskar ta haƙiƙi da tankada da reraya da bayanin abin da ya tabbata na daidai da kuma wanda ma ba daidai ba da kuma wanda ma ba daidai ba to wannan shine yake wajibi shine yake wajibi akan akan malami ko ɗalibin ilimi so kamar yadda ya gabata mun ji sunansa ihya sunnati wa ihmadul bid'a wanda ma'anarsa rayar da sunna wato idan ce rayar da abu kaga akwai shi illa dai ya samu matsala ne ko dai ya zama babu shi kwata-kwata ya mutu kenan amma dai aslan akwai shi ko kuma ya zan abin da ya yi rauni e to sabunta abin da kuma ƙoƙarin yada shi cikin al'umma to wannan kaga wani babe ne na rayarwa e wannan ta fuskar balaga kaga abu ne wanda yake majazi e tunda sunna ba ta mutuwa hakikatan sai dai masu riko da ita su mutu su amma ita sunna tana nan to ma'abuta sunna suke mutuwa to jingina lafazin ihya'u ga sunna wannan majazan ne ba hakikatan ba ne can ahalu takhassus a ilimin balaga to su sun san abin da ake faɗi to wannan shi ne daga ahya ne yuhyi ihya'an wato ya rayar yana rayarwa rayarwa almuhim a shekhu usmanu rahimahullahu ta'ala wato sai ya kamanta wato a sunan balagar da ke ciki nake sun da fito mu don kusan malam baligi ne wato ya kamanta yadda sunna ɗin yan son zuciya da malaman bid'a suka daina karantar da ita gaba ɗaya sai zan kaman ma babu ta a halin da ya samu kansa kenan a darasin da ya gabata mun faɗa cewa alwaziru gidaɗo na liman a littafinsa raudul jinani a ciki ya ambata yake cewa mafi yawan malaman da ya yi zamani da su a wannan lokaci wato 'yan bidi'a ne da fasikai to dan bid'a ya za a yi kira zuwa ga sunna kaga sai dai kishiyarta to wannan hali ne ya kamanta ta kamar wato mutumin da ya mutu wanda asalan ya mutu yanzu yana bukatan a raya shi misali sai aka raya shi yanzu kuma rayuwarsa ta dawo normal to sai kamanta wannan da kuma wannan wannan duka kaga saboda ya nuna maka yadda sunna din ta ci baya a wannan zamani to shi yasa mala ya dauki alƙalami don yayi bayanin abubuwa da dama da aka manta da su na sunnoni ko to haka wa ikmadul bid'a da kuma bici bid'a din min ahmada yuhmidu ihmadan eh lokacin da aka bice abu aka dusashe shi aka canza masa kamannu ta yadda ba za a iya gane shi ba to ana kiransa da al-ikhmadu eh to me yasa ita kuma bid'a take da buƙatar a yi ikhmadin ta a kashe ta a bice ta saboda ita take yaduwa a wannan lokaci an gane tunda ta haɗu da masu tallata ta ulama usu'i ahlul hawa wal ibtida' e to bid'a suke ta yadawa suna ta tallata e to kuma dama ka'ida ne duk inda akwai bid'a to sunna ba za ta zauna wurin duk inda akwai sunna bid'a ba za ta zauna wurin ba za su haɗu ba biddani ne la yajtami'ani kishiyoyin juna ne ba za su haɗu ba to kaga tana buƙatar a bice ta kamar yadda ake bice wuta lokacin da aka hura wuta ta kama sosai aka zo da ruwa ana ta zuba mata ruwa ana ta zuba mata ruwa har ta mutu ta daina tashi to wannan sai a ce al-ikhmadu kenan yau wato sai ya kamanta wato bunƙasa bid'o'i a wannan zamani da wuta wadda aka tara mata itatuwa an gani ta kama sosai ta huru amma aka zo daga baya kuma da ruwa aka mi ƙarshe ma sai ka daina ganinta to shi ne shehu zai yi ana almuhimmu dai sunan yana ɗauke da balaga min kulli wajihin muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah kuma ya masa rahama akwai shehu Usman ta faransa ya shahara da ibnu ishaq saboda lokacin da ya rasu shi kuma lokacin da shehu usman ya rasu to lokacin shi aka haife shi ibn ishaq at-turadi rahimahullah yayi wa littafin talhisi a lokacin akwai wasu ɗaliban ilimi a ƙanana waɗanda kila suna ganin littafin ya ɗanyi musu nauyi ta fuskar su haddace shi tunda shi aslan a sheku usman ya yi littafin ne don a haddace don ka san abin da yake sunna dama ka san shi abin da yake bid'a ka san shi ka san shi sai talhisin littafin gaba daya ya takaice shi kuma ya kakkara wasu abubuwa da malam bai fito da su ba ko kuma abubuwan da suke bukatar bayani ya yi bayani ya samu littafin nasa suna ku neme shi a kasuwa talhisu السنن المؤكدة إيه تلخيص السنن المؤكدة وتلخيص البدع المحرمة سورة التابعين كده إيه على طريق إحياء السنة وإخماد البدع الله يجيك أنسو لغافرة معنى تقيت السنوني آه أنغاني ولن سكي ما سكرفي don ka haddace su da kuma takaita bidiyoyi waɗanda suke an haramta ma musulmi ya aikata su to ya yi talhisin littafin kuma ya shigo da abubuwa masu matuƙar mahimmanci wanda asalin shi a sheku usmanu ma bai ambace su ba ya ambaci maraji'u da malamai waɗanda ba za ka same su a nan ba Allah ya gafarta masa. mahaifinsa almajira shi ishaq din to almajira shehu usmanu ne wasu ma a tarihi suna cewa ran da shehu ya rasu a rana aka haife su wasu kuma dai su ce a dai shekarar ne tumala ya ce hutubatul mu'allifi wato hutuba ta mai littafi al-mu'allifi lamun din nan kai mata kasara khutubatul muallifi idan an ce al-khutuba shine duk wani zance wanda yake jan hankali bisa ga usulubi na larabci wanda ya kunshi saja'i da sauransu wannan shi laraba ke kira khutuba a ka'ida ba a kiran wani zance wanda ba hausa khutuba ba hakikatan sai dai majazan so da haka in kai hausa ko turanci ko fulatanci to wannan ba a kiransa hudu ba na fil haƙiƙa saboda a hausa babu sajayi a turanci babu sajayi a fulatanci babu sajayi sai ka koma yaren larabawa za ka samu wannan insha Allah cikin karatu za mu yi bayani a kansa to yanci almu'allifu mai rubuta littafi wanda ya harhaɗa ya tattaro maganganu a matsayin littafi al-mu'allafu in ka yi wa lamun fataha to ya zama abin da aka rubuta littafi kenan bismillahir rahmanir rahim mala yace muna farawa da sunan Allah ar-rahman mai cikakkiyar rahama ar-rahim ko mai cikakken jin kai eh to suna cewa bismillah din nan takadirin sa ai abda'u eh yawwa bismillah abda'u ko kuma bismillahi mubtadi'un ko ibtida'i afwan bismillahi ibtida'i ko ibtida'i bismillahi eh ko kuma abda'u bismillahi ko ka gabatar ko ka yi ta'khiri duka yafi amma dai ta'khirin shi yafi saboda nuna balaga da hasari da sauransu misali bismillahi abtadi'u ko bismillahi aqra'u ko bismillahi uallifu tunda rubutu yake yi to kamar shehu ya ce haka ne bismillahi ina mai neman taimakon Allah an gane ko kuma abtad uallifu ina tara littafi bismillahi ina mai neman taimakon sunan Allah subhanahu wata'ala ar-rahman wasu malamai suka ce ma'anarsa mai rahama a nan wato duniya wanda ya shafi musulmi ya shafi ya shafi kafiri ko da Allah ya ce wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin wal alamin anan musulmi da kafirai duka sun shiga saboda haka annabi zai zama rahama gare su an gane ta fuskar gashi suna ta saban Allah to amma Allah ya alƙawalin cewa al'ummarsa ba zai halakar da su gaba ɗaya ba sakamakon wani zunubi kaga sabanin abin da aka yi wa irin su samudawa adawa da sauransu kaga lokaci ɗaya Allah ya halaka su to kaga ta wannan fuska ai ko annabi sai ya zama rahama ga su kafirin wannan wannan wannan zamani sannan suka ce ar-rahim shine mai jin kai a ranar gobe kiyama ga masu imani kenan wa kana bil mu'minina rahima suka ce Allah subhanahu wata'ala zai zama mai rama ga masu imani ranar tashi alkiyama to sai suka rarrabe kaga ta wannan fuska kenan ar-rahman wato yafi gamewa yafi shimuli tunda shi ya shafi mai imani da mara imani amma ar-rahman kaga akhassu saboda shi ya ke banta gawa wannan kenan wasu kuma malamai suka ce a ar-rahman wato shine wanda ya siffantu a arrahim afuwan wanda ya siffantu da rahama an gane shi na ƙarshen arrahim eh wato Allah wanda ya siffantu da siffar rahama arrahman shi kuma mai aiwatar da rahama din zuwa ga bayansa an gane sai zamo kaga kenan arrahman aqwa fil ma'ana ya fi ƙarfin ma'ana wa akamal an gane yauwa tunda ba zai yiwu ya isar da rahama ɗin ba ba tare da shi ya siffanta da ita ba to shi yasa ar-rahman yana aiwatar da rahama yana gudanar da ita ga bayansa ar-rahim kuma ya siffantu da rahamar eh dalilin da yasa suka yi wannan bayanin sai suka ce saboda asalin lafazin duka ɗaya ne duka daga rahima ne an gane yawa to amma shi ar-rahman ya samu ziyada ta harafi daya an gane yawa tunda in ka duba rahim wato harfan sa hudu ne akwai ra'un akwai ha'un akwai ya'un akwai mimun yawa alif wannan na ma'arifa ne la yu'tabaru bihi shi kuma ar-rahman kaga akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun akwai alif akwai nunun kaga harfan sa sun fi nawa sun fi yawa saboda shi kumasi ne wancan kuma ruba'i ne yau to kuma suna cewa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana ko tadullu ala ziyadatil ma'ana galiban ko fil galibi ita wannan ka'ida ba mutarida bace tana da kaidi wato idan lafazi ya zamo iri ɗaya kuma guda biyu amma ɗayan harufansa sun fi yawa kamar anan kaga ar-rahman harufansa biyar ar-rahim harufansa kuma duka asalinsu daga rahima ne madda din tasu ɗaya ce an gane to amma ar-rahman harufansa sun fi yawa to dole a samu ƙarin ma'ana akan me akan me harufa hudu an gane yau to shi yasa suka fassara ar-rahman mai aiwatar da rahama ar-rahim wanda ya siffantu da rahama to Allah zai gafarta musu nan dai malamai ne na luga da tafsiri duka in kuna karanta littattafai zaka ga suna ta baje koli zance na uku kuma suka ce da ar-rahman da ar-rahim bi ma'ana wahid eh duk ma'ana ɗaya ce na
duka yana nufin dai mai rahama na eh shikenan kenan ar-rahman mai rahama ar-rahim
na eh to amma dai zance na tsakiya shine yafi mm, eh galiban malamai sun fi ranjayar da shi na wallahu a'lam na ba sai mu yi li'irabin basmala ba wannan sai a koma wurin malaman nahau sai su yi maka li'irabin basmala na eh amma shi bayanin wujuhu na lugatu wannan wajibi ne saboda ma'anar zance ya fito mm, don ka gane yadda zancen yake na wa sallallahu ala sayyidina muhammadin salati ya tabbata ga shugabanmu bisa ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama tasliman kuma kai aminci aminci gare shi eh to wannan a shehu usmanu bayan basmala sai ya bude da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan siga galiban malamai ke yin ta ikhtisaran zaka ga malaman hadisi ah, malaman tafsiri malaman fiqhu ah, da sauransu to galiban in suka zo suka yi wannan salati takaitacce mm, eh an gane mm, Eh, sallallahu ala ana ala nabiyil karim ko ala sayyidina muhammadin eh, wa ashabihi wa alihi eh, wa sallama taslima eh to duk wannan kaga dai ikhtisari ne mm, eh saboda majal ne na yawan maimaita sunan annabi to idan aka ce sai an kawo as-salatul ibrahimiyya mm, to kaga zai yawaita zai- to shi yasa suke irin wannan ikhtisarin din na an gane na eh to shi labazin sayyidu na suka ce bai zo a salatin ibrahimiyya ba shi yasa ma malamai suka yi sabani akan shigowa da shi na eh saboda in ka kalli a salatul ibrahimiyya wanda shi ya zo a nasi shi manzon Allah ya karantar na a zaka ga babu lafazin sayyidina a ciki na dukkanin ruwayoyinsa gaba daya mm, babu to shi yasa malamai sai suka ce a takaita ga iya abinda annabi ya faɗa na an gane na a ce kenan wa sallallahu ala muhammadin ko ala nabiyil karim na da sauransu ba tare da wasu kuma suka ce a ba laifi in dai shi sayyidina din ba za ka shigar da shi cikin as-salatul ibrahimiyya ba na kama anan kaga shehu usmanu ba shi ya kawo ba mm, yawwa kenan dan ya ambace shi ba wani abu bane mm, eh to kuma wannan shi yafi mm, as-salatul ibrahimiyya ka yi shi yadda ya zo mm, in kuma za ka yi salatin ka gajere mm, to don ka ambaci lafazin sayyidina din ba laifi ba ne tunda ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce ana sayyidu waladi adama mm, eh to kaga manzon Allah sayyidu ne na eh to irin wannan bayani ne in ayi mm, ahlul bid'i wal ahwa'i waz zandaqa Mm.
sai su ce ai an soki manzon Allah mm, ai an ce manzon Allah ba shugaba bane mm, eh saboda haka ai makiya annabi ne ai sun ce ba a ce ma annabi sayyidu na sannan kuma maganganu ne ah, alhafiz eh, ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya yi dogon bayani akan wannan mas'ala shi gaba ɗaya ya tafi akai cewa a tsaya ga abin da nassi ya zo da shi ƙwarai, duk lafazi in nassi bai ambace shi ba to a bar shi mm, kar a shigo da shi na saboda haka shi a ra'ayinsa ma abin da ya ce kar a ma saka lafazin sayyiduna din a salati mm, saboda da manzon Allah ya tashi koyar da salati mm, bai ambaci sayyidina din ba kuma can shi ya ce ana sayyidu waladi adama mm, an gane mm, ba mu san hikimar da ta sa bai ambata ba mm, eh tunda mu muna bin abin da manzon Allah ya faɗa ne na
wa alihi to alihi wasu malamai suka ce idan aka ambace shi a babi na wato na addu'a to ana nufin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane mm, wato ummatul ijaba mm, waɗanda suka yarda da kiran manzon Allah kuma suka yi imani da shi na to gaba ɗaya sun shiga cikin wa alihi din mm, duk kayan musu salati na eh amma su kafirai waɗanda ba su yarda da saƙon manzon Allah ba sun fita mm, ba sa ciki na eh wasu malamai suka ce wannan shi yafi ba ana nufin waɗancan alu ɗinsa na dangantaka ba na an gane mm, wa sahabihi da da sahabbansa eh su ne waɗanda suka rayu da shi suka yi imani da shi kuma suka mutu akan haka wa sallama kuma Allah ya daɗa aminci tasliman aminci eh wannan ah, taukidi ne ƙarfafawa ne an gane ko eh ƙarfafawa ne to shi yasa ya kawo al-maf'ulul mutlaq eh sai ce wa sallama tasliman to wannan kaga Sheikh Usmanu yayi imtisali ne da fadin Allah ta'ala inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ka gani yawwa saboda haka shi yasa malamai suka tattauna akan halaccin takaitawa ga ɗayan yawwa misali kai salati babu taslimi shin ya halatta ka ce ɗaya sallallahu alaihi eh an gane wasu ka ce a'a tun da dai Allah cewa ya yi ga abin da za a yi to sai a yi abin da ya ce a yi ɗin ba ba haka ba tun da ya ce sallu alaihi wasallin mutu salima kamar nan yadda shi a shehu usmanu yi wasu kuma malamai suka ce a ba dole ba ne kawai dai hakan shi ya fi ya halatta a taƙaita a kan salati ba tare da ambaton lafazin ina dalili saboda a salatul ibrahimiyya wanda muke yi ai babu lafazin a taslim a ciki dukkanin ruwayoyin gaba ɗai ka samu littafin jila'ul afhami na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya tattauna ruwayoyinsa shi yayi shi ne kawai kan salati da fa'idodinsa da ma'anarsa da sauransu da hanyoyin duka an gane ko? eh to ya yi wannan bayani eh ga haka ga alƙaulul badi'i na as-sakhawi shi ma ya yi shi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to zaka ga duka ruwayoyin da ake kawowa babu at-taslim a ciki to suka ce tunda annabi ya karantar da salatin ko bai ambaci lafazin ba ina ambatunsa ba dole ba ne yauwa saboda ya fi kowa fahimtar maganar Allah shi aka fara gaya ma sallu alaihi wa sallimu kuma da aka saukar da wannan aya a hadisin ka'ab ibn ujra ya ce sai suka tambayi manzon Allah Allah ya ce mu yi maka salati ita sallama mun sani tunda muna yi السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله كيف نصلي عليك to shine sai ce da su a riwayar muslim eh qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin har zuwa karshe to a ciki zaka ga babu sallama babu taslimi eh kenan ya halatta a takaita akan salati an gane ko yauwa kuma haka sauran malamai da dama abinda suka ambata kenan kuma shine zance wanda yake ya fi zama daidai Allah ya samu yi lafiya قال العبد الفقير المضطر لرحمة ربه عثمان بن محمد بن عثمان المشهور بابن فودي tagammadahu Allah bi rahmatihi amin to kala ya faɗa wane ne al'abdul faqiru sanannen bawan nan wato ga Allah mai bauta ga Allah al-faqiru wanda yake mabukaci al-mutsarru mai tsananin bukata ba wai ya takaita iya mabukaci kawai ba bukatar ta zama ta yi tsanani amma gawa da rahmati rabbihi da rahamar ubangijinsa shin wane ne wannan sai ce maka usmanu wanda ake kira usmanu ibnu muhammadin ibni usmana wanda mun gabatar da nasabarsa iko ba ka bukatar bayani akan wannan almashhuru wanda aka shahara shi ala wazni maf'ul eh wato malamai sun shahara shi da wannan lakabin bibini fodi dalun din nan damma ake mata kamar yadda ya gabata a karatun da ya dace wannan kasara din kuskure ce fodi eh, fa'un ɗin sai a yi mata ishimami an gane? Eh, mun faɗa a karatun da ya gabata ko mu faɗa ba yau ta wannan gyara ne Eh, ita kuma ya'un ɗin sai a yi mata imala makasura ce amma ma'al imala imala ake mata ye ye haka za ka karanta ta Eh, fodu ye eh, fulatanci ne akwai fulani a nan? Eh, Allah ya taimaka Eh, to shi ya faɗi ƙala ɗin nan to galiban irin wannan ɗalibai ne in sun zo kwafin littafin malami sai su shigar da wannan an gane ba wai daga shi malamin ba ne yauwa Eh, wasu kuma suka ce ta iya ɗin shi ne don galiban zai yi wahala ka ga littafi da ya rubuta shi a sheku usmanu to ba ka ga ƙalal faƙiru ba almutsar li rahmatu rabbihi mafi yawan littattafansa za ka ga wannan Eh, wanda ka nuna dai lafazin daga gare shi to allahu alam dai wasu malamai na ma wasu malamai suna faɗan wancan tagammadahu allah allah ya lullube shi bi rahmatihi da rahmatsa amin Allah ya amsa to tagammada ala wazani tafa'ala an gane yawa daga alghamdu ne kube na takobi an gane wanda za a ɗauki takobi sai a shigar da shi cikin kube kaga an rufa masa asiri an lullube shi yawa to irin wannan lullubewa sai a shehu usmanu aka yi masa wannan addu'a shi ma aka ce Allah ya lullube shi lullubewa mai yawa an gane? an gane? ta yadda babu wani sirri nasa da zai fito amin shi kuma a nasa istajib ya rabbana to saboda ikhtisari shine sai a ce amin an gane? ma'ana istajib eh amin aminu an gane aminu maddu tabi'i ake yi almaddu at-tabi'i yawwa malaman tajwidi ko yawwa eh to shine saboda haka ba za a ja ta sosai ba ba za a ce a yadda wasu masallata ke yi ba an gane ko min din shi ake yi wa ja eh can wancan na ƙarshe a min yawwa amma a za kaɗa'un gairu ma'aruf min al'arab laraba ba sa faɗan haka saboda haka ka zama ɗan bidi'a kenan alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah to alhamdu alɗin nan malamai sukan ce ta jinsi ce eh, wasu malamai ma'ana jinsil hamdu jinsil hamdi eh, duk wani jinsi duk wani nau'in godiya to lillahi to liɗin nan shi kuma suka ce ta cancanta ce wasu suka ce ta ikhtisasi ce wasu suka ce ta mulki ce ma'ana alhamdulillahi jinsin godiya lillahi to ya cancanta ga Allah ko alhamdulillahi jinsin godiya mallakan Allah ne shi kaɗai mallaki abinsa ko alhamdulillahi jinsin godiya an gane to Allah ne yake banta da shi subhanahu wata'ala eh to duka malamai na wannan fassara eh wasu ce ta ikhtisasi ce wasu ce ta mulki ce wasu kuma su ce a'a wato ta ta abin nan ce ta mine ne ta cancanta istihikak eh ta istihikaki ce to wannan shi ne to amma abin da ya fi dukan gaba ɗaya a shi kenan ka huta ba da cancantan da mallakan da keɓantar duk jefa su ciki an gane ko? to wannan shi ne rafa'a allazi wannan da rafa'a ya daga imadar sunna ginshikin sunna kaga kenan sunna tana da ginshiki na'am to Allah shi ya daga ginshikinta wa a'ala manaraha kuma ya daga hasumiyarta Mm.
an gane amma a wurin laraba an ce almanaratu shine cikin daji a sukan samu wuri mai tudu kamar dutse haka Mm.
to sukan sa wasu fitillu haka ta yadda matahiya cikin dare in sun biyo suna ga suna gane hanya ba tare da sun bata ba an gane wato wannan zai zamo alama ga hanya Mm.
saboda kada matafi cikin dare ya bace na'am to al'asulu shi suke kira da almanaratu to sai aka aro shi ga irin wannan ta masallacin nan doguwan nan Mm.
saboda alama ce in ka ganta kana wajen gari Mm.
to ga inda masallaci yake na'am eh wannan manara din tana nuna maka na'am eh an gane na'am to wannan shi ne to ma'ana ita sunna Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ne ya ɗaga ko ka ce haskenta wato ko kuma alamominta na'am waɗanda ke sa a gane ta ta hanyar su to Allah shi ya ɗaga su Eh, bayani akan sunna zai zo a littafin na'am wa khafada kuma Allah yayi ƙasa ga wujudal bid'ati samuwar bid'a Mm.
wato duka wannan a sheku usmanu ya ne maka wani abu da ake kira da bara'atu al-istihlal eh an gane Mm.
yawwa usulubi ne a wurin malaman balaga in ka zo zance kana son ka jefa wasu maganganu Mm.
to kalamanka na farko sai su kunshi bayanin abin da kake son ka faɗa a kai Mm.
yawwa kenan yanzu littafi Mm.
ya kunshi bayani akan sunna Alright.
ya kunshi bayani Done.
akan bidiya wato malam baligi ne sosai fa Alright, kuwa.
Eh, amma sai mai hankali zai gane an gane ko Na'am.
yau to wanda yana sauwar halin da ya samu kansa a zamaninsa Mm.
ya samu sunna taya abin nan ta bice Mm.
kuma bid'a ta yadu Mm.
an gane Mm.
to amma sai Allah ya zo da shi da shi da malamansa suna ta karantarwa suna ta karantarwa suna ta karantarwa Mm.
kawai sai wancan ginshiki na sunna da ke neman ya roshe Mm.
sai gashi Allah ya tare shi ta hanyarsu eh to yana ishara ne zuwa ga wannan Na'am.
waka safa waka shafa din nan kuskure ne Mm.
eh sinin ce ba shinin ba Na'am.
a gyara waka safa anwaraha kuma Allah ya bice ya dusashe bid'a gaba daya Mm.
eh ma'ana aka daina ganin ta Mm.
can ana cewa kusufu shamsi Na'am.
eh, rana ta yi kasfi kenan Na'am.
hasken rana ya shafi Mm.
eh, kuma mun an bilkafi ku kusufu shamsi Mm.
shi kuma na wata sai a ce kusufu shamsi eh, kamari Alright.
kusuful kamari Mm.
shi kuma bilkhai shine bambanci na rana kafin na wa- na wata Wow.
yawa khawo to wannan shi ne Eh, to na rana ne malam ya ɗauko sai ya dankara wa bid'a Eh, sai ya ce sai- sai ya ce wa kasafa anwaraha Mm.
Eh, saboda zaka ga a- a kasfi na rana yafi abin nan yafi na wata karfi Mm.
Eh, to shi yasa malam bai ɗauko na wata ba bai ce wa kasafa anwaraha ba bai ɗauko na wata ba saboda wannan yafi shi balaga Na'am.
sai ya ɗauko na rana yau saboda yana son ya yi nuna cewa wato gaba ɗaya ma an daina jin ƙamshin bid'a Mm.
a wannan zamani ko ina ka je sunna sunna kawai Na'am.
Ka gani. Eh, malam sun yi aiki Allah ya gafarta musu Amin.
Eh, mu ba mu da aiki sai bacci Eh, Alright.
Allah ya tausaya mana Amin.
wa awdaha shawahidal haqiqati kuma Allah ya bayyana dalilai na haƙiƙa Mm.
eh ta hanyar su kenan aka waye gari duk wanda ka taba ya ce ma to mi ad dalili qala Allahu qala ko ina dalilai kawai kake ji Na'am.
in ka ce ku yi kaza sai a ce mi ad dalili mad dalilu Mm.
eh Mm.
Eh, to a zamanin a shehu usmanu aka fara samun wannan Na'am.
amma kamin lokacinsa kawai shikenan mutane bauta suke yi ba tare da dalili ba suna al-ibadatu al-mujarrada anil adilla Eh, mutum za ka same shi yana wani nau'i na ibada in ka ce mai me yasa kake ibada ce shi ma bai sani ba an ce kawai yayi Hmm. amma a shekhu usmanu da ya zo sai ya canza wannan usulubi Eh, sai zan duk abin da za a ce kai sai a ce saboda Allah ya ce saboda manzon Allah ya ce saboda malamai sun yi ijima'i saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza Eh, to shehu ya buɗa mana wannan kofa to kaga a daina zargin mu ko ba haka ba don kayi magana kana ganin kana da shekaru kana da rakatun rawani an ce ina dalili kuma ka hasala ai ba hasala bane addinu mabniyun al- alal adilla addini an gina shi akan dalilai ai al'aslu karkai ma sai da dalili wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi wannan shine al'aslu wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan shine al'aslu ai Eh, kar kai komai sai da hujja Eh, wannan ba rashin kunya bane ba rashin tarbiyya bane addini ne usulubi ne na alqur'ani an gane wasu ma sun yi rashin kunya Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah karan kansa in mutum yayi magana Allah yana cewa kawo dalili to bale kai dan an ce ina dalilin ga kuma ka hasala eh to Allah ya sauwaka eh wa azhara asraraha kuma ya bayyana wato asiran ita hakika din duk wani sirri na hakika ya fito fili eh aka gane shi ko kuma ya bayyana asrara hadin sai ka mai da shi zuwa ga shawahid wato ya fito da asararu na dalilai eh sai zan duk wani dalili an san wani sirri da hikima da wata fa'ida da take karkashin sa Eh, kuma wannan duka ya bayu ne sakamakon karantar da al'umma da suka tsayu a kansa a wannan lokaci wa amara bittiba'i sunna eh to waka shafa to kaga inda ka shinin yazo eh shi daidai ne waka shafa ya kuranye turuqal abatili hanyoyin karerai duk duk wayancan malaman miyagu da bisa ga ƙarya sai asirin su ya tono Eh, waɗanda suka yi shekaru suna ɗora su akan ɓata sai aka waye gari suka gano ashe malaman banza ne ashe ba malaman Allah ba ne ‘yan duniya ne kawai ‘yanci da addini ne irin masu amfani da addini kawai da malanta suna neman duniya an gane suna ƙwace kuɗin talakawa da masu da manoma da ‘yan kasuwa da sauransu da sunan addini abinda suke kenan dama daga cikin alamun cewa malami ba malamin Allah ba ne to ya zamo abin da yake yi na da'awa ya zamo ta bayyana ba don Allah yake yin sa ba Eh, to irin wannan malami ba a karɓa ba a yi masa fatawa Eh, sharaɗin kawa malami fatawa sai ya zama mai tsoron Allah to in kuma malami ya rasa ikhlasi abin da yake ba don Allah yake yin sa ba to ba a cewa ina da tambaya ko zo ka karantar da mu asalin wannan haramun ne ya yi wannan bayani a littafin sa sirajul ikhwan eh shi a sheku usmanu cewa malaman da ake karɓar ilimi a gare su sai waɗanda suka cika sigobi guda biyu al'ilmul haƙiƙi wa taƙawa ilimi na haƙiƙa ba wai muna malam ba eh malam na jan baki baki na jansa eh to wannan ai ba malami bane Eh, ka nemi malami mai ilimi na hakika gwargwado sannan kuma yana da tsoron Allah saboda in yana da ilimi ba zai dora ka akan jahilci ba kamar yadda waɗancan miyagun malamai suka dora al'umma akan jahilci in yana da tsoron Allah ba zai ci amanaka ba ya baka gurguwar fatawa don ɗaya ka bashi kuɗi ka san akwai su yawwa in kan musu tambaya sai su tsaya su duba mina na ya dacewa da ra'ayinka Eh, sai su ce maka ai to ai matsalan ma khilafun ai wasu malamai ma sun yi rangwame eh eh sai a ce ai akwai dan sassauci saboda haka eh, ko duk da dai kaulin dai bai da karfi amma ana iya dai aiki da shi duk da rauni eh sai a ɗaya ɗan wani abu ciki aljihu a bashi la yi suminu wa la yi guni min juyi min ju'in
Ah,
to Allah ya kare mu daga amin eh, to su ne waɗanda malam ya ce Allah ya bayyana hanyoyinsu kowa ya gane yan iska ne ba malamai ba ne Mm,
saboda ga shehu ya bayyana ga malamansa mm, su kuma ba su ansa kuɗin kowa no, hatta yawace yawacen da ya da abincinsa yake zuwa mm, duk garin da shehu ya je ko kun ba shi abinci baya karɓa mm, bai amsa to bale kai ka ce wai baka wa'azi sai an baka kuɗi sai an tura ma da fal- eh sai an tura ma da fal- to ka gani sai an baka abin nan evidence ko Mm, ko me suke cewa da fal- deposit Eh, to shi shehu duk inda zai na da abincinsa yake zuwa gari ya je ya ba ku karatu ya yi ba ku fatawa ya ɗora ku akan daidai kuma ya- wani zubin ma ya taimaka muku in ya ga kuma bukata ne Mm,
Eh, yakan yanka awaki abin nan dabbobi a gyara nama a tafi da shi a ta jihadi na,
yawa aka je gari aka yi musu wa'azi suka gyara aka ga suna da bukatar sai ya ɗibi abincin ya ba su ana,
ba wai kai a shirya ma abinci ba to haka suka rayu akwai alamun hadari ko na ji alamun shi to shine wa amara eh, shine wa tamasa asaraha kuma ya bici gurabun wato hanyoyin bata din aka daina ganin su duk wa'ancan malaman ba su mutu ba ga su an daina jin su Mm, shi yasa kawai ka gaya wa mutane gaskiya alright.
duk lokacin da ka ki gaya wa mutane gaskiya Mm,
to kana da ranka Allah zai kawo wani wanda bai ma kai ka ba mm, sai gaskiya ta fito ta hannunsa to shine alright.
shi yasa can a shehu abdullahi yake cewa wa in aba'nahu afada bi gairina Mm, masaibu qaumin inna qaumin masalih idan muka ce musulunci zamu yi yadda mun ga dama mu tozarta shi to zai fa'idanta da wasu mu ba mm, kai in ka ki faɗan gaskiya ba to Allah zai kawo wani shi ya faɗa kuma kana kallo alright. Na wanda za ka yi.
a tsaye za ka yi Mm, to ka gaya musu gaskiya mana wanda ya je ya karba ya karba wanda bai karba ba shi kenan alright.
ka kyale shi Mm, ko ba haka ba no,
dama shine aikin ka kai bayani mm, ba kallafa ma mutane ba mm, to ka dora su akan gaskiya ka faɗa musu fatawa ta gaskiya ko da ta saba ma ra'ayinsu mm, in dai gaskiya ne to gaya musu mm.
shike ka ji da nauyi an gane Mm, in ballagtahum ba a uzurhum in dai ka isar da sako zuwa gare su to ba su da uzuri gaban Allah to amma ka ce abinda mutane suke faɗa ba abinda karatu ya hukunta ba shi za ka gaya musu wai don kar su zage ka ko don kar majalisi ya watse ko don ka alajiwa ne kar ya baka kuɗi Ha, ba da Allah wannan ai ba sunna bane mm, ka ta- ka saki tafarkin magabata mm, Eh, su waɗannan malaman ba haka suka rayu ba Eh, to su ne shehu yake ishara a kansu don sun ba shi wahala mm.
eh banna suka yi shi kuma ya zo ya ce zai yi gyara Allah ya kuma kasan shi ya yi komi wahala kwarar da.
Eh, banna ita abu ne mai sauki Mm, malamin bid'a cikin sati ɗaya sai ya halaka gari kwarar da.
amma kai malamin sunna kila sai ka shekara goma Kana ta tayi.
Eh.
Laila na ha.
Eh, kai ai shaida ne Kwarar kuwa.
to ka gani Kwarar kuwa.
Allah ya samu wani lafiya Amin.
wa bayyana manahijal haqa'iq Mm, kuma Allah ya bayyana hanyoyi na gaskiya washayyada shine hanyoyin gaskiya waɗanda suke kiran mutane zuwa gare su na sunna no, washayyada kuma ya kawata aswara haginoninsu eh wato kai ka ce wasu irin ginoni ne an ka zagaye gaskiyan da su to sai Allah ya kawata su me yake sun ya faɗa ma'ana sai aka waye gari al'umma suna ta sha'awar abin ga da shehu yake tallata musu sai haka sunna dai ake yayi su ɗancan malama amma malamai ne ba amma an manta da su ƙwarai kuwa an manta da su shi yasa ko a tarihi ba ga jin sunansu an gane na yau saboda wayannan mabiyan da a tare da su duk sun musu tawaye ƙwarai kuwa an dawo an shiga jama'a shehu saboda can ake kyage gaskiya kawai shikenan ba son rai ba kwane-kwane an gane yauwa kuma ba neman abin duniya shehu manomi ne kuma yana kiyo yana sana'o'i kala-kala shesa wajibi ne ga ɗalibin sunna ko malami ya samu sana'a Eh, wat- amma wadda ba za ta hana ka karatu ba Eh, duk sana'ar da za ta hana ma karatu ko aikin da zai hana ma karatu haramun ne ka yi shi a ne Eh, ba daidai ba ne
alama haramun ne Eh, dole ka bar shi Eh, duk sana'ar da za ka yi to kattaci karo da neman iliminka da kake don ka gyara addini ka gane Allah na Eh, in kuma tana hana ma to fa haramun ne baka da wani uzuri fa in dai kan mutu akwai sauran jahilci tare da kai saboda ai jahilcin ka na sakaci ne ko ba haka ba saboda kana da wada za kai Eh, shi kuma Allah bai takaita rayuwar dan adam dole ga abin da zaka yi nan kawai zaka ci abinci ba kai sana'o'i da yawa ko ba haka ba tambaye su eh to amma da ai magana wai sai ka ce wai haba da Allah wannan rashin kunya ne ga addini mu ji tsoron Allah ba daidai bane to shine na
wa amara yayi umarni bittiba'i sunna Allah yayi umarni da cewa abi sunna Eh, yana ishara ne zuwa ga waɗancan malamai don su abinda suke kiran mutane ga kishiyar sunna sai shehu ya zo yana cewa a sunna ake bi kuma suna kiran suna a zo a bi su su da shi shehu bai kiran kawai ka zo ka bi shi shi in ka zo ce maka yake ka bi man- ka bi Allah ka bi manzon Allah shi ke eh haka Allah ayoyi ga sunan tili cikin alkur'ani an yi umarni a bi sunna ko ba haka ba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ka gani suna nan da yawa wa alzama isaraha kuma ya lizinta ya dolantar ya wajabtar cewa dole a fifita sunna duk abin da ya ci karo da sunna to ka bar wannan abin ka dawo ga sunna wannan wajibi ne Eh, in ka bar sunna ka kama bid'a wallahi zaka zaka sha mamaki manzon Allah ba wasa bane Ah, tun duk shekarun da ya shekara 23 yana isar da sakon Allah ya tahi a banza sai ka ce wai ba za ka bi shi ba ra'ayin wani za ka bi ko son zuciyarka kuma ka gama lafiya shi ke nan aikin da manzon Allah ya tafi a banza haba an mansura ai ba zai yi ba to dole ne a fifita sunna a cikin komai a aƙida a ibada a mu'amala aure da kasuwanci da komai inda sunna ga abin da ta ce a yi tuwa tsaye a kansa in ba za ka iya wajabta ma kowa ba kai kana da iko wa karan kanka to sai ka lizanta ma kanka mana ko wani zai zo ya ce shi bai yadda ka yi sunna ba to in ma ka yi wa'azin ba a karɓa ba kai ka je ka yi aiki da wa'azin Eh, kana da ladan wa'azi ko ba haka ba to ka gani to amma sai ka ce tun da kayi wa'azi mutane sun ƙi su karɓa saboda haka shikenan da ni da su duk bari mu taru mu wai mu aje wa'azin gefe haba to me amfanin karatu to mu dinga fifita sunna akan kishiyanta wa afdalus salati mafificin salati wa atammu taslimi da mafificin taslimi ala sayyidina ya tabbata ga shugabanmu to wannan shi ka nuna kenan waccan magana ba ta shehu bace hmm wa sallallahu ala sayyidina muhammad wanda muka fara karanta a farko domin tashi ce kenan an samu attakararu shi kuma attakararu ma'ana ka faɗi abu ka sake maimaita shi bila dalilin to yu'addu hashwan ya zama wuraren zance kenan ma la fa'ida tafihi wasu kuma suka ce a wannan baya kore cewa waccan din tashi ce wannan din ma tashi ce ko ba haka ba yawwa don sunna ne a yawaita salati ga manzon Allah to dan yayi salati a farkon maganarsa karshe karshe kuma ya sake dawowa ai ya dab ya dabbaka sunna ne saboda haka babu babu wata matsala eh kuma wannan shine daidai Na'am.
duka maganganun nasa ne Na'am.
saboda mafi yawan littattafansa zaka ga haka Na'am.
ala sayyidina muhammadin wa ala alihi Na'am.
wa sahbihi ajma'ina gaba daya eh ma'ana Allah mafificin salati da mafificin aminci su tabbata ba- bisa ga shugabanmu annabi Muhammad da mabiyansa da sahabbansa gaba daya eh to kaga wannan shike nuna maka a Shehu Usmanu ahlus sunna ne don cewa ajma'ina raddi ne ga 'yan shi'a Ƙwarai kuwa.
su 'yan shi'a sun ce a'a sahabbai akwai mutanen banza wasu daga ciki ya zambilla eh to shi shehu ya ce maka aji mai yina gaba daya kowa da kowa eh wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'ina wal ulama il amilina wal a'immatil arba'atil mujtahidina wa muqallidihim ila yawmiddin ya ce wa radiyallahu ta'ala haka ina addu'a Allah shi yadda da anis sadati tabi'ina daga shugabannin tabi'ai an gane? jagororin tabi'ai wannan yana haɗafi ne akan wa sahabihi to dama da an ce sahabbai kaga saiwa Ta ga ai.
to shi ya saye itiba'i da su Na'am.
to shi lafazin radiya akan faɗe shi ta fuskoki guda biyu yakan zo da ma'ana alkhabar yakan zo da ma'ana al'insha can a cikin balaga alkhabar shine ba da labari an gane yawwa to sai malamai suka ce in labari kake bayarwa to ba za ka yi amfani da lafazin radiya ba ka ce radiya Allahu kaza ga wani sai ga sahabi wanda ya tabbata sahabi ne an gane saboda su Allah ya samu wannan tambarin radiyallahu to ka gani amma duk wanda ba sahabi ba to sai dai ka ce da shi rahimahullah ko gafarallahu lahu ko wani lafazi amma ba radiya ba da ma'anan labari an gane ko yawa da ya kace misali radiyallahu anka ta fuskar ba da labari to wahayi aka yi ma an ba wahayi aka yi maka to akan faɗe shi da ma'anar insha'i da ma'anar addu'a wanda shi ne malaye amfani da shi a nan radiyallahu anka Allah shi yadda da kai ina addu'a Allah shi yadda da kai to wannan ana faɗa ga kowa kowa ana gayawa ba sai sahabi ba tabi'ai ana gaya musu tabi'u tabi'ina ana gaya musu taba'ul atba'i ana gaya musu su ma an gane haka almutaakhiruna da suka zo baya ila yaumina haza kai ila yaumil qiyamati duka ana faɗa musu saboda addu'a ce babu matsala an gane yawa to in ka faɗa sai ka faɗa da niyyar addu'a Eh, amma su yan bid'a kamar sufiya to zaka ga su suna amfani da wannan da ma'anar labari Eh, sai a ce maka ash-shaykhu kaza kaza sai ka ji an ce radiyallahu anhu wa ardahu anna bihi su haƙari suka yi shi shi Allah zaben ba cewa ya radiyallahu anhu an gane wa radu anhu to su da suka zo sai suka ce radiyallahu anhu wa ardahu anna bihi sai suka zo da lafazin da Allah ma bai ambata ba to zaka yi ta ganin wannan a cikin littattafan su yan dariku irin su jawahirul ma'ani ad-durratul khalida al-yaqutatul farida al-ifadatul ahmadiyya al-jami'u libni mashri littattafan dariqa da yawa za ka yi ta gani suna kawowa to wannan kuskure ne Eh, amma babu laifi kawa mutum addu'a ka ce da shi radiyallahu anhu na'am Eh, manufarka ita za ta hukunta abin da ka faɗa wal ulama'i da malamai al'amilina amma waɗanda shehu ya ce nake wa addu'a masu aiki da iliminsu duk malamin da bai aiki da addu'arsa shehu ya ce to ni ban sa shi cikin addu'ata ba a ta mugun malami alamun malami na Allah ne ya zaina aiki da karatu ba ya gaya muku karatu kuma shi ya je ya saba karatun da yake gaya muku abinda malaman zamanin sa ke yi wala immati da jagorori jam'u imamin al'arba'ati guda hudu almujtahidina waɗanda sun kai mataki na ijtihadi can a ilimin fiqh an gane yau wanda shine eh, kama a karatun boko a ce ka zan farfesa Eh, to a ilimi na fiqihu in an ka cewa ne mujtahidi ne musamman al-mujtahidul mutlaq Eh, to shi ya kai ajin ƙarshe na malanta an gane Eh, ya kai ajin ƙarshe al-mujtahid yana da damar ya yi istinbadi yana da damar ya ce ra'ayinsa kaza kan abin da babu nasi fahimtarsa kaza eh irinsu su za su iya cewa to fahimta ta kaza ra'ayi na kaza Eh, amma kai ɗalibin ilimi ba ka da ra'ayi kuma ba ka da fahimta sai dai ta gane karatu eh don kana zuwa da magana ka ce ni fahimta ta kaza to kaiwa kai ba ma ɗalibin ilimi ba ne to kuma ka zo ka ce wai kana ganin kaza eh kai waye to mi ka karanta mi ka sani hadisai nawa ka haddace littattafai na fiqihu nawa ka haddace kana iya minti goma kana larabci babu kuskure A'a. haka kawai malam an rena ilimi to kowa inda ra'ayi kowa na da ra'ayi ni ma yana da nawa malam ma na da nashi malam ma na da nashi to wannan to ka gani to shi sa malami shi ke cewa ra'ayinsa kaza shi ma ga abin da babu nassi la ra'aya ma'an nassi duk inda aka samu dalili to malami bai da fahimta shi ma din wanda an ka yadda ya ce yana da fahimta to bale kai kai da baka ma shiga cikin layin ɗal- ɗaliban ilimi ba to bale ka kai ga malamai hmm? to shine wa muqallidihim da waɗanda suke koyi da su ko suka bi su eh at-taqlidu anan yana daukar ma'ana al-ittiba ko al-iqtida'u duk malamai sun faɗa Eh, amma dai fassara shi da ma'ana ittiba din ba yafi wato waɗanda suke bin malamai cikin abin da suke gaya musu na karatu an gane? To, ba yana nufin takalidi wancan na ka riƙe maganan malami ba tare da kasan dalilin shi ba eh ba shi yake nufi ba Eh, duk da shi ya halatta ga jahili jahili wanda bai karatu to shi zai iya riƙon maganan malami ko da bai san dalilin maganan malamin ba Eh, ya ha- bal ma wajibi ne ma tunda bai karatu ba an gane? yau amma irin ɗalibin ilimi ko malami yau to shi ba daidai ba ne musamman dai ɗalibin ilimi mai ƙarfi haka Eh, to shi duk abin da malami zai faɗa to ya ƙoƙari ya san dalilin maganan malamin kamin ya faɗi ta amma ami al'awam hmm? yau waɗanda su ba su ma fara zuwa makaranta ba su ake kira da al'awam to su za su iya riƙon maganan malamai ko da ba su san dalilan maganganun malaman ba kuma hakan shine wajibi gare su to takalidin da yake nufi a nan shine nabiya wa muqallidihim da waɗanda suke bin malaman almujtahidin kenan saboda kaga su an ba su damar su su su fito da fahimtar su ga mas'alar da ba ta da nassi ƙarara to ka iya ka bi su ana tun da baka da karatu to ya za a yi da kai hmm? ila yau middini har zuwa ranar hisabi ita ce ranar tashin kiyama amma ba'adu to bayan abin da ya gabata min albasmalati wasalsala walhamdala na'am to fa haza kitabu ihya'i sunnati wa ihmadil bid'a na'am
to wannan da ke gabanka shehu ya ce littafi ne da ya kunshi bayanin rayar da sunna da kuma bici bid'a sai ce nafi'un kuma wannan littafi mai amfanarwa ne insha Allahu amma in Allah ya gara ma idan ba abin da zai faru sai da izinin Allah Ƙwarai kuwa.
Eh, to kaga malaman Allah kenan wataƙila da ni na ko wancan sai dai in- in- in- in- in yi alfahari in bugi kirince a wannan littafi duk wanda ya karance zai ya amfana Da shi ma ya ce in Allah ya so insha Allah saboda wa mata sha'una illa ai insha Allah
ka gani wannan duka ana koya ma ladabi ne Mm.
an gane na'am sai ce liman awwala alaihi ga wanda ya rike shi a matsayin wato abin dogara ya ratayu gare shi ya dogara gare shi yana ta karanta shi yana ta zaƙulo abubuwan da ke ciki na'am
to zai amfane shi Mm.
kuma wannan magana gaskiya ne saboda ni na amfana da littafin sosai na'am to duk wanda ya lizarci littafin zai amfane shi Mm.
kuma alhamdulillahi tun zamaninsa shi yasa shekhu abdullahi a littafinsa kafful ikhwani an ta'arrudi bil inkari ala ahlil iman a muƙaddimar littafin yake bayani yace babu wani littafi da shehu zai rubuta face kusan yana cikin na farko-farkon waɗanda za su karanci littafin to shi yasa da Shehu Usman ya rubuta shi Shehu Abdullahi a majalisi ɗaya ya karance shi ya haddace shi zama ɗaya
Majalis.
shi wannan eh zama ɗaya wannan littafin ya haddace shi hmm Mm.
to ka gani eh to kaji masu yi saboda Allah eh shi yasa kwakwalwar tana ja saboda akwai ikhlasi akwai tsoron Allah akwai alhimmatul aliya da gaske ake yi Mm.
to shi yasa sai Allah ya taimake su sai kwakwalwar ta zamo da kasan indararo kwararin eh kwararin ilimi yadda indararo ke gudu to haka ilimi ke gudana a cikinta na'am
to haka ya faɗa a zama ɗaya ya haddace shi to ka gani tun a zam- tun sadda ya rubuta shi kenan to haka har yanzu har yanzu zaka ga a majalis a zauruka da ilimi malamai na karantar da shi Mm.
fi aqidatihi dangane da aqidarsa in dai ka rike wannan littafi to zaka zamo mai aqida sahiha mai kyau Mm.
Eh, shi yasa mun ka faɗa a satin da ya gabata Mm.
cewa kungiyar izala sunan littafin ne ma suka yi amfani da shi wajen saka ma kungiyar suna Mm.
shi yasa shehu abubakar mahamudu gumi ya musu istidraki Mm.
cewa su kara da wai kamatin sunna Mm.
wannan ba amfani ba ne Amma- in ka dibi al- aikin da kungiyar ta yi ayyuka na alkhairai to kaga abin da shehu ya faɗa ko ya yi fata ya tabbata Mm.
eh Mm.
ma'ana su waɗanda da suka kafa ta to cikin abin da suka karanta suka fahimci mahimmancin tsayar da sunna da kawar da bid'a to wannan littafin na ciki Mm.
yana ciki eh to zaka zamo aqida mai kyau wadda ta dace da sunna da koyarwar manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
wa mu'amalatihi da kuma mu'amalolinsa mu'amalarsa da Allah mu'amalarsa da bayi halittu mu'amalarsa da ransa nan mu'amalarsa ya kunshi hatta al'ibadat Eh, ba wai yana nufin mu'amala a babin kasuwanci da sauransu ba an gane yawa yana nufin a'a mu'amalolin bawa da Allah a gabauta ta shiga ciki Mm.
an gane da kuma mu'amalan bawa da halittun Mm.
da kuma mu'amalan bawa da rayuwarsa Mm.
duk a littafin nan za ka samu gyara za ka samu Na'am.
za ka samu gyara a ciki to Allah ya saka masa da alkhairi Mm. to ga lokaci ya yi don muƙaddima ɗin kashi biyu ce Eh, ita wannan duk hudu ba ce Eh, ba a shiga cikin gaba muƙaddima ba muƙaddima na nan ta yi wannan hutubatul kitabi ya kira ta da shi to akwai muƙaddimatul kitabi kuma Mm. wanda zai faɗi dalilan da ya sa ya rubuta littafin an gane ko da kuma manufarsa na rubuta wannan littafin don da ya rubuta shi ba ya- ya ya haɗu da ƙalubale fa eh kuma ƙalubalen da ya haɗu da shi kashi biyu ne waɗancan miyagun malaman ta suka yi mai ca cewa ai ya badda a mutane ya ce kowa ba daidai ba ne shi ɗaya an na ƙwarai eh ya haɗu da wannan ƙalubalen daga ulama usu'i sakamakon da littafin wancan zamanin eh, suka yi ta aibanta shi aka samu su kuma wasu daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda ba su ne na a karatu ba su kuma suka ɗauki littafin suna aiwatar da shi ba ga manufarsa mai kyau ba eh, su kuma suka yi ta kafirta mutane suka yi amfani da littafin su ma suka wuce gona da iri suka yi guluwe Eh, shi kuma shekhu usmanu ba haka a manufarsa ba shi baya kafirta kowa sai dai ce aiki kaza kafirci ne wanda ya yi kaza kafirci ne amma bai kiran sunan wane ce kai wane kafiri ne an gane sai wanda ya tsaida masa hujja kamar sarakunan da ya rayu da su an gane yawwa mulukus sudan kaga shehu usmanu ya kafirta su eh sarakunan wannan zamani ya ce duk lokacin duk ya kafirta su an gane sai da mayar risala ta'limul ikhwani bil umuri allati kafarna biha muluka Su- sudan eh ya faɗi dalilansa da ya ce sarki kaza kafiri ne sarki kaza kafiri ne sarki kaza kafiri ne ya yaƙe su daga baya sai ya naɗa almajiransa Ka gani, ya haɗu da ƙalubale Eh, to amma da yake don Allah ya yi yau ga abin ana abin nan. Eh, rasuwarsa 215 kaga da nisa kuma gashi ana amfana da littafin kuma amfanin bai tsaya ba za mu zo mu wuce wasu su zo ɗauka su yi ta amfani wasu su zo wasu su zo wasu su zo Allah kaɗai ya san inda abin zai tsaya to wannan shine amfanin ka mutu kabar al- kabar alkhairi shine ma'anar hadisin muslim idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi to wannan kaga yana ciki Eh, in mutum ya mutu to gaba ɗaya aikinsa ya tsaya babu wani abu da sanadiyarsa zai sa a kai masa lada a kabari sai abubuwa guda uku abu na farko sadaka jariya sadakar da tana gudana cikin al'umma suna amfanuwa da ita irin gina rijiya da sauransu ko dasa itatuwa ana amfani da su ko makamantan wannan aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi da ya bari ana amfanuwa da shi kaga wannan ya shiga ciki Eh, ilimi ya rubuta kuma gashi muna karanta muna amfana aw waladin salihin ya da'u ko kuma ya mutu ya bar yaro mai tarbiya ya ne masa addu'a Eh, annabi yana da hikima kaga bai ce kawai aw waladin kawai ba ya da'u lahu saboda mi cikin 'ya'yanka akwai 'yan iska waɗannan ko su yi ma addu'a ba yadda za ta ji ba ta da amfani ba za ta amfane ka ba sai manzo Allah ya ce awwaladin salihin kaga wannan ya fitar da waladin talihin eh mugun yaro kenan Allah ya tsare mu da shi eh to shi kan addu'arsa ba za ta amfani mahaifinsa ba saboda ba ya da tarbiyya Eh, annabi yana nufin yaro wanda ka bari ka masa tarbiya eh, to shi ne amma yaron da ya lalace tun kana raye ai kaga babu wani abu kuma Mm, ba zai amfani ka ba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu ci gaba